وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci muna gode wa Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya ƙaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau ban manta ba takwas ga watan jimadal akhir lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara alif da ɗari fudu da arba'in da bakwai kuma yau ishirin da tara ne ga watan sha ɗaya lissafin miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyar. Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon ci gaba da darasin da muke cikin littafin Muktasar Kaba'ir na Imam Zahabi. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki Allah ya haskaka kabarinsa kuma ya nawaye mizanin ayyukansa gobe kiyama. Mu kuma Allah ba mu ikon fahimtar abin da ya rubuta tare da aiki da shi. muna nan shafi na talatin da takwas can gabar ƙarshe yadda gabar da malam ya yi magana a kan atta'allum lidduniya wa kitmanu ilmi wato gaba kuma ta talatin da takwas kenan shine neman ilimi saboda duniya neman ilimi saboda duniya da kuma ɓoye ilimi. Ƙala Allah ta'ala, Allah maɗaukakin sarki ya ce, Innan lazina ya tumuna ma an zalna minal bayyinati wal huda, lalle waɗanda suke ɓoyewa abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar na hujjoji wal huda da kuma shiriya, min ba'adi ma bayyana hulin nasi, bayan Allah maɗaukin sarki ya bayyana wa mutane fil kitabi a cikin alkur'ani ula'ika yal'anuhumullah waɗannan Allah ya la'ance su la'anar Allah ita ce a nisantar mutum daga rahamar ubangiji wa yal'anuhumul la'inun duk wani mai la'anta ma wanda zai iya magana to shi ma ya la'ance su illal ladina tabu sai dai waɗanda suka tuba ba a rufe kofa ba akwai waɗanda za su yi zunubi kuma su tuba to ilallazi na tabu sai waɗanda suka tuba ai raja'u suka dawo daga barin zunuban nasu wa aslahu suka kyautata bayan sun tuba sun kyautata ayyukansu to sai Allah maɗaukakin sarki ya ce na'am wa bayyanu suka yi bayanin kuma abin da suka ɓoye, da sun ɓoye to yanzu kuma sun zo sun bayyana hujjojin sun bayyana komai wa ula'ika a tubu alaihim, Ubangiji ta'ala ya ce wannan kan zan karɓi tubarsu, wa ana tawwabur rahim, ni mai karɓan tuba ne, kuma rahim mai jin kai ne, ya Allah ka ji kanmu. Suratul Baqara wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace man ta'allama ilman duk wanda ya nemi wani sani ya koyi ilimi bimma yabtagi bihi wajh Allah wanda ake neman yardar Allah da shi la yata'allamahu illa li yusiba bihi aradan min ad-dunya bai nemi ilimin dan komai ba sai dan dan ya samu wani abun duniya lam yajid arafal janna yawmal qiyama ba zai ji kanshin aljanna ba ranar tashin alkiyama a wani hadisin aka ce domin kanshin aljanna ana samun sa ne da daga tafiyar shekara 500 kafin a isa sau da haka bala'i ne a ce ka fuskantar da iliminka don neman duniya a'a ka yi taka tsantsan kar kaɗai ka tattara iliminka wai don neman duniya ne, e ka ce kawai kai ka yi ilimin nan ne ba don ka karantas ba, ba don ka koyi addini ba, a sai dai kawai don kai ta neman dukiya da ita da wannan ilimin, to wannan bala'i ne da hasara ranar tashin alkiyama. So ake ilimi in an an koye shi. to kuma a ringa aiki da shi shine kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna min alkitab ku kasance masu aiki da ilimin kuna da kuna ilimin kuma kuna aiki da shi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yasa suka yi fice sun hada ilimi da aiki akwai wani tabi'i yake cewa idan suka koyi ayoyi goma to sai sun san ma'anarsu sannan kuma sun yi aiki da su sai su ci gaba to kullum idan ana so ilimi ya zauna ilimi ya yi tasiri to sai an haɗa da aiki kar ya zanto ilimin ake ta yi amma babu aikin kamar a wannan lokacin ilimin yana da yawa amma aikin ya yi ƙaranci a can baya za ga ilimin akwai ilimin amma kuma tare da aiki tare da aiki to yanzu kuma sai ga ga ilimin nan amma kuma aikin yayi wuya wannan shine abin da ya kamata mu gyara barin ga aiki ilimi kuma muna aiki da shi duk abin da aka ce maka Allah madaukakin sarki ya ce manzo Allah ya ce to karka ketara shi yasa aka yabi sayyidina Umar aka ce wa kana waqafan indal kitab shi mai tsayawa ne yayin da aka ja masa aya ko aka ja masa hadisi wani ne ya zo ya ce masa kai umar baka mana adalci baka ba mu kyauta mai gwabi kaza kaza kaza daga ƙauye ya zo sai na umar ya himmatu zai masa afka masa ya masa hukunci to akwai wani daman shi wanda suke kewaye da shi mahaddata alkur'ani ne sai ya ce ya amiral mu'minin khudil afwa wa'amur bil urfi wa arid anil jahilin yace ya amirul mu'minina ya karanta masa wannan aya saboda haka bai ketara ta ba yace wallahi ma jawaza hal umar umar bai ketara wannan ayar ba a ƙarshe ma mai wanda ya araman yace masa wa inna hadha min al jahilina dan an ce ka kauda kai daga jahilai sai ce to wannan yana cikin jahilai sai manzo Allah ya kyale shi sai a sayyidina Umar ya kyale shi ya rabu da shi bai masa hukunci ba kuma irin waɗannan abubuwan sun faru daga gafiyayyen halitta da yawa wani ya zo ya masa wauta ya masa aikin jahilci amma sai ya haƙuri ya kyale shi kuma da yafiyan nan da kyale wannan to sai da yawa suka gane addinin musulunci so da haka a ranga ilimi kuma ana aiki da shi to in ana ilimi ana aiki da shi to za a ga tasirin ilimin amma yayin da aka bar ilimi a gefe aiki a gefe to lalle nan ne za ka ga akwai damuwa so ake rayuwar mu gaba ɗaya ta cakudu da ilimi da aiki da shi duk abin da za ka yi ka san me mi ya kamata mi ya wajaba menene ya dace tare kuma da sanin yadda ake yi Allah maɗaukin sarki ya datar da mu gaba ta 39 yace al-khiyana ha'inci bi kulli anwa'iha daga da dukkan nau'o'in ha'inci ka khiyanati din kamar ha'intar addini malami ne amma sai zo ya ɓoye addinin gaskiya ya ringa bayyana addinin ƙarya, addinin da aka ƙirƙire shi, aka tsara shi, ba wanda Allah ya aiko ba. Sai ga addinin da ake, ake sassan da dokoki, a'a, to wannan ha'inci ne. Awul khiyana fil amanat al'amma awul khasa ko kuma ha'inci akan abin da ya shafi amanoni amana ta gaba gari ga baki ɗaya misali shugaba ne aka zaɓe shi da aka zaɓe shi ya muku shugabanci sai ya haɗu da shugabanni sai ake cin amanarku maimakon a muku abin da ya dace sai ake muku su yaya za su rayu ya za su samu wato jin daɗin duniya ba ku ya za ku fita a cikin matsaloli ba. Awil khasa ko kuma amana wacce take keɓe wanda kai da wanda ya baka amanar ne awul khiyana fil amwal ko kuma ha'inci dangane da abin da ya shafi dukiyoyi an dora ka akan dukiya kai ne manaja kai ne kaza kai ne mai kula kai ne mai waye sai kuma a a hada baki da kai a ci amanar mai dukiya to duka waɗannan amanonin na daga cikin kaba'irori manya-manyan zunubai wani hawiha da makamantansu domin ita amana a ƙarƙashin wutar jahannama take idan mutum ya ci amana za a ce je ka ɗauko ta in ya gangara kuma tafiyar shekara ɗari bakwai ne kafin ka je ƙasa in ka ɗauko sai mutum ya zo bakin gaɓa zai fito sai ta sibice ta koma ce bi ta ka ɗauko to haka za a yi ta masa wanda ya ci amana Allah ya tsare mu ya raba mu daga cin amana ya kare mu qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka imani la takunu Allah war rasula kada ku ci amanar Allah kada ku ha'inci Allah da manzansa wato kada ku ƙi yin addini na gaskiya kar ku ƙi bayyana addini na gaskiya dan wai dan abin da za ku samu na moro-moron duniya. Wata kono amanatikum sai ku ha'inci amanoninku ku ci amanar kanku, wa antum la ta'alamuna alhali, wa antum ta'alamuna alhali kuna sani, Suratul Anfali. Ƙala sallallahu Alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ce, Arba'un, man kunna fihi kana munafiqan khalisan, abubuwa guda fudu, ɗabi'u guda fudu, duk wanda ya kasance a cikinsu yana aikata su, tacaccen munafiki ne, in kana neman tacacce tantagaryar munafiki, to ka samu wanda ya afka waɗannan abubuwa guda fudu da za a ambata. Wa man kanat fihi khaslatun min hunna, kanat fihi khaslatun minan nifaq, wanda yake da kaso, yake da wata ɗabi'a daga cikin waɗannan abubuwa guda fudu, to yana da wata ɗabi'a ta munafurci, hatta ya da'aha har sai ya bata. Daga ciki, ya mala ya kawo muhalli shahid ne, idza tu'mina khana, in an amince masa sai ya ha'inci, idza kadhaba, idza haddatha kadhaba, idza haddatha kadhaba, in zai ba da labari sai ya karya. Wa idza ahada gadara, idan ana musu da shi ana abunan da shi sai ya fajirci sai ya ringa ashar idan kuma an an, an yi alkawari da shi sai ya saba an yi alkawari da shi za mu haɗu a waje kaza ko kuma an yi wani alkawari to sai ya fas sai ya saba daga sannan kuma na faɗin shine idza tumina khana in an amince masa aka ɗora shi a kai aka ce shi ne amintacce, to sai kuma ya ha'inci. To ha'inci na ɗaya daga cikin wato ɗabi'u na munafurci, haka yin ƙarya in mutum zai ba da labari, haka nan kuma karya alkawari, haka nan kuma fajirci shi ne in ana husuma da shi ya ringa ebowa masu maiƙo a share-ashare da miyagun maganganu. ya ringa zubawa yana ɗorawa ɗan uwansa to duka wannan ɗabi'a ce ta munafurci alhadith rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi sai kuma abu na arba'in almannan mai gori wanda in yi abu zai ringa gori o gori ai ɗabi'a ce ta mutanen fir'auna a walam nurabbika fina وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكذا كذا كذا yace ashe ba mu ne muka rene ka ba tun kana yaro muka zo muka zamar da kai mutum muka yi maka kaza muka yi maka kaza yanzu kuma ka girma shine zaka zo kai taurin kai ka zo kai kaza kai kaza ai mu ne muka kula da kai muka baka tarbiyya to kuma yanzu shi to wannan rusa aiki yake yi duk aikin da kai in ka ce kai ne kai ne kai kaza kai kaza sai a rusa maka wannan aikin to kaga kada kai gori shi yasa sayyidina abubakar shine ya yanta bilal lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu sai Bilal ya ji garin Madina ta mazafi ba zai iya zama ba sai zai fita yana cire kayansa aka zo aka gaya wa Amirul Mu'minin aka gaya wa khalifa na ma'aiki alayhi salam kace to ga Bilal fa zai bar garin Madina yace a kira shi aka kira shi yace da ya masa magana sai ya ce to dan ka yanta ni shine kake so zaka takura mu sayyidina abubakar da ya shiru bai kuma ce masa komai ba ya tattara kayansa ya nasa ya nasa ya bar garin ya tafi yana mai muja yana mai jihadi duk lokacin da zai kawo ziyara garin Madina aka ce baya sauka gidan kowa in ya duro kawai masallaci yake sauka sai dai a ji loudspeaker sai dai a ji karar kiran sallah eh to Bilal ya zo kenan to da ya zo kuma kaga zai tuna musu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ji kiran sallar sa za su dauka manzon Allah ne zai fito sallallahu alaihi wasallam to saboda haka gori yana rusa aiki shi yasa Allah madaukin qala Allah tabaaraka wa ta'ala Allah wanda albarkokinsa suka yawaita kuma ya daukaka yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda kuka imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku bata sadakokinku da gori kuma da cutarwa kada kai sadaka a mutum kana goranta masa kana cutar da shi kana gaya masa maganganu kar kai wannan in kai haka sai ka ɓata ladan sadakarka suratul baqara qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutane uku wato nau'o'in mutane uku la yukallimuhumullahu yawmal qiyama bangiji ta'ala ba zai magana da su ba ranar tashin alkiyama wala yanzuru ilaihim ba zai kalle su ba wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim suna da azaba mai radadi almusbilu izara wanda yake sake gyautansa ta zarce yayi riga ta zarce tana jan ƙasa saboda girman kai da tinƙahu wal mannanu da mai gori shine muhalli shayi in yayi abu zai ringa gori ba nan na auro ki ba kaza kaza kaza talaka ko yar gidan talaka ko yanzu kuma kika zo kika samu kaza to shine kuma yanzu zaki zo ki min tsiwa da sauransu ko yaranka ni in koya maka kaza amma yanzu kuma gashi ka zo kana min kaza ko abin da ya kama da haka to gori duk abin da kai dan Allah kar ma ka sake waiwaiwa ta kansa ka yi shi dan Allah an yi an yi filing ɗinsa ladanka ya tafi eh in an ce kaza ma sai ka ce ai wannan ai ya wuce saboda haka in kana so ladanka ya cika sosai kar ka waiwayo akan abubuwan da kai shine wal mannan alladhi la yuti shay'an illa mannatan wanda baya bada wani abu sai yayi gori yawa sai yayi gori tukunna sai ya bayar to kun ga wannan ya rusa aikin nasa wal munfiqu sil'atahu bil halaf al kadhib da mai sai da kayansa da rantsuwa ta ƙarya yana gwada yana wasa hajarsa kayansa da rantsuwa ta ƙarya yawaye ta rantsewa da Allah kuma akan ƙarya to shi ma duk waɗannan nau'o'in mutane uku bangiji ta'ala ba zai kalle su ba ba zai kuma yi magana da su ba kuma suna da azaba mai raɗaɗi suna da azaba mai raɗaɗi ba zai kalle su ba ba zai magana da su ba suna da kuma azaba mai raɗaɗi sai gaba ta 41 ce at-takdhibu bil qadari qaryatawa qaryata qaddara qala Allah qala sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace لو أن الله تعالى عذب أهل السماوات وأرضيه لأذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Allah madaukakin sarki zai azabtar da wato mutanen sammai baki ɗaya halittun da ke cikin sammai da ƙasai la'azzabahum da ya azabtar da su wa huwa ghairu zalimin lahum kuma alhali bai zalunce su ba walau rahimahum da zai musu rahama kanat rahmatuhu khairan khairan lahum min a'malihim da rahamarsa ta fi alkhairi akan ayyukansu walau kana li rajulin ahadin aw mithlu uhudin aw mithlu uhudi dhahaban da a ce mutum yana da dukiya kamar dutsen uhudu girman dutsen uhudu yana da dukiya kamar dutsen uhudu aw mithlu uhudi dhahaban ko kuma yana da dukiya duk girman dutsen uhudun nan a ce dukiyarsa ne amma zinare ce yunfiquhu fi sabilillah yana ciyarwa da wannan dukiyar saboda ɗaukaka addinin Allah la yaqbaluhu Allahu azza wa jalla minhu hatta yu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi Allah ba zai karɓi wannan wato ciyarwan da yake yi ba sai ya yi imani da ƙaddara alkhairinsa da sharrinsa rukunnan imani guda shida ne an tu'mina billah kai imani da Allah wa mala'ikati kai imani da mala'ikun Allah wa kutubihi kai imani da littattafan Allah wa rusulihi kai imani da manzannin Allah wal yawmil akhir kai imani da ranar ƙarshe na shida an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kai imani da ƙaddara alkhairinsa da sharrinsa duk waɗannan kowane rukuni ɗaya imani da Allah ya tattara abubuwa guda hudu imani da manzan imani da da mala'iku ya tattara abubuwa guda hudu imani da littattafa shi ma haka imani da manzanni haka imani da ranar tashin alkiyama haka imani da kaddara mai kyau da mara kyau to wannan rukunin imanin in ka yin imani da ɗaya to imanin ka bai cika ba in ka ce ka yarda da Allah amma baka yarda da mala'iku ba to har yanzu baka da imani in ka ce ka yi imani da Allah ka yi imani da mala'iku amma littattafan baka yi imani da su ba to har yanzu baka da imani har yanzu imanin bai cika ba a littattafan Allah maɗaukin sarki ya saukar da littattafa kuma alkur'ani yace manzon Allah baya furuci da sarransa duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shi ma wahayi ne na biyu Allah ne ya saukar da shi sai kace baka yadda da duk maganganun manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to qur'anin ma baka yadda da shi ba kuma baka da imani imanin ka bai cika ba baka da imani gaba daya duk wanda bai da imani kuma in ya mutu to ya san inda zai je to in ka ce ka yadda da Qur'ani baka yadda da hadisi ba to imanin naka ma bai cika ba ba kama da imani sai dai ka nemi wani abun ba addinin musulunci ba eh kar ai karya a ce wai kai ambasadan zaman lafiya ne sai dai ambasadan wato zaman tsiya a cikin wutar jahannama in mutum bai tuba ba in mutum ya tuba kuma to Allah madaukin sarki yana cewa qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a dukkan sassaba da laifi da mutum yayi Allah yana gafarta zunubi gaba ɗaya in mutum ya tuba in yi kyakkyawan tuba ya dawo ga Allah ya dawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki da yace idan kun yi jayayya kan wani abu farudduhu ila Allah war rasul ku dawo da shi zuwa ga Allah da manzansa dawo da shi zuwa ga Allah shine ka dawo da shi zuwa ga Qur'ani dawo da shi zuwa ga manzan Allah ba ka dawo da shi zuwa ga hadisai ka lalima ka ga hujjar ka nan sai ka ce a kar a dawo zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to me kake nufi what do you mean me kake nufi kar a dawo zuwa ga maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu da sauranka kalmar shahada ashhadu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sai ka ce kai iya ashhadu Allah ilaha illallah za ka tsaya amma baka san annan muhammadar rasulullah ba to har yanzu baka da baka zama musulmi ba wani addini kake ba na musulunci ba dole sai ka hada ba a raba Allah da manzansa ba a raba maganar Allah da ta manzan Allah domin shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah cewa yayi وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون mun saukar maka da alkur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu ko sa yi tintintini su dawo to hadisan su ne fassarar alkur'ani su ne wato fassarar wato bayanan da alkur'ani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzan Allah ya yi to sai ka ce ba ruwanka da wannan to to hakan nan in baka yi imani da kaddara mai kyau da marar kyau ba to har yanzu baka da imani sai ka yi imani da kaddara mai kyau da marar kyau abin da ya same ka mai kyau daga Allah ne abin da ya same ka mummuna jarrabawa ce daga Allah za ka yi haƙuri ko ko za ka yi ta ƙorafi ka yi ta koke-koke ka kai ƙarar Allah awa za ka kai na'am wa ya alamu sannan sai kuma ya san annama asabahu duk abin da ya same ka ko zai same ka lam yakul li yukhti'ahu ba zai kubuce maka ba wama akhta'ahu duk abin da ya kubuce maka lam yakul li yusibahu ba za ka same shi ba ba zai same ka ba wa innaka in mitta ala ghairi hadha adkhalatan adkhaltan nara idan ka mutu ba akan haka ba to za a shigar da kai wuta in mutum ya mutu ba akan haka ba to ba shi ba aljanna saboda haka sai ka yi imani da kaddara mai kyau da mara kyau in ka ƙaryata kaddara to ba za ka shiga wato aljanna ba warawal imamu ahmad hadisi na ƙarshe imamu ahmad ya rafatar da hadisi fi musnadi a cikin musnad nashi wa gairi da waninsa an abid darda'i daga abid darda'i an annabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul janna ba zai shiga aljanna ba aqun waye aqun wanda yake saba wa iyayensa wa mudminu khamrin da wanda ya dawwama yana shan maye yana shan giya yana ta kurkurawa ba zai shiga aljanna ba yana shan duk abin da zai gusar da hankalinsa da tunaninsa to ya dawwama yana wannan bashi ba aljanna ka yadda to ka ci gaba da yi in baka yadda baka tuba ka daina wala mukadzibu bi qadarin hakanan wanda yake ƙaryata kaddara to shi ma ba shi ba aljanna silsilatu sahiha in an duba silsilatul ahadithu sahiha hadisi na 675 za a samu wannan hadisi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa abinda muka kuskure Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum